نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه ومن انصرف من الصلاة آه malam yana bayani wato akan mutumin da ya yi rafkanuwa to dukkan wanda ya fita daga sallah ta hanyar sallamewa thumma zakara annahu baqiya alaihi shay'un minha sannan kuma daga ƙarshe daga baya sai ya tuna cewa ashe wani abu ya mai saura sai ya tuna cewa akwai wani abu da ya mai saura na ita wannan sallah din misali ya manta bai yi sujada ɗaya ba a cikin wata raka'a daga cikin raka'o'i yana da tabbas akan haka ya tuna haka nan to faliyar ji in kana bi ƙurbi zalik to sai ya koma da niyyar wato cika wannan sallah tashi ya koma in kana bi ƙurbi zalik idan ya kasance wato kusa da wannan fitar tashi daga sallah ne in kusa da fitar shi daga cikin sallah ne ya tana wannan ɗin to kai tsaye abin da ya faru da shi ɗin na wannan matsala ta rage ko ƙari da ya yi to sai ya koma sai ya cika shi an gane ko fayukabbiru takbiratan wato sai ya yi kabbara guda ɗaya tal wanda yuhrimu biha zai ya harama da ita wannan kabbar wato zai zamanto ita ce takbiratul ihram wanda da ita ce zai shiga wannan sallah din thumma yuslihu ma baqiya sannan kuma sai ya gyara abin da ya mai kingi min salatihi na sallashi amma a wata nusakhal thumma yusalli ma baqiya sannan kuma sai ya sallaci abin da ya mai kingi min salatihi daga sallar shi an gane ko to wannan abin da maganar malam take tabbatar mana a nan shine mutumin da ya san cewa akwai wani abu akan shi tun a cikin sallah amma mutumin da sai bayan ya gama sallama ne yake ta babar wai shin anya ko bai yi rage a cikin sallan nan tashi ba yake ta baba bayan ya gama sallama to wannan zance mafi inganci cikin zantuka na malamai shine fa innahu la yartafitu ila hadha sahawi wato wannan rafkanuwa da yayi ba zai waiwaya zuwa gare ta ba zai yi kamar bai yi ba saboda al'asulu shine la yusallimu illa ba'da ma tammat salatuhu asali bayan da za a yi mutum ya sallame sai bayan sallar shi ta cika to wannan asali kuma al'asulu shine baqa'u ma kana ala ma kana wato asali dukkan abin da kake da yaƙini akan shi ba za ka sallame ba sai kana da yaƙinin cewa sallar ka ta cika to idan ka sallame to ba wani shakka da zai zo kuma daga baya ya samame ka wanda zai hana ka tabbashin wannan abin da ka tafi a kai na cewa ka sallame din wannan shine abin da sheikh muhammad salihu al allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin littafinsa a sharhul mumti da ya wato cikin sharhi da yi wa zadul mustaqim an gane ko wato ya yi bayani sosai a nan akan abin da ya shafi mas'alar nan kar a cakuɗa ta mas'alar abin da ya shafi alin sirafu minas salati manin sarafa minas salati wa alaihi shay'un thumma man sarafa min as-salati wa laysa alayhi shay'un illa ba'da ma sallama a shakka annahu lam yukmil salatahu to wannan akwai bambanci tsakankanin su wannan shi na biyu yana daga cikin wato kokwantan da ba a waiwaye zuwa gare shi ba a damuwa da shi ba a yin sujada ta rafkanuwa ko wani abu saboda shi an gane ko in dai bayan ya sallame ne yake da tababar wannan din kale ya waiwaye zuwa gare shi saboda shi shedan kamar yadda hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya tabbatar mana hadisin abu huraira a kowane lokaci shaidan yana wato hamar ya cakuɗa wa mutum addininsa ne khasatan daga ya ji kiran sallah to zai fita daga cikin masallaci zai tsere daga wajen mutane yana ta ɓurka tusa ina ga hadisi nan mun karanta shi cikin abu a almuwaɓa aka al'imamul bukhari cikin littafin aljami'u a bisan sayar bukhari da na'am na'am malama
الجامع المسند الصحيح من سننه وأموره وأيامه نعم الجامع الجامع الصحيح الجامع مم.
الجامع الصحيح مم. نعم na'am littafin sayar bukhari mai sunan shi yawwala to aljami'ul musnadu sahih min hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi wannan shine sunan shi an gane ku min hadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wannan shine wanda abinda al'imamun nawawi cikin littafin at-taqrib wa taysir an gane ku nashi ya tabbatar a al'imamul hafiz ibn hajar wato shi kuma a cikin littafin hadiyus sari to ya ce aljami'us sahihul musnad aljami'us sahihul musnad min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi wannan kowa daga cikinsu idan ka leƙa za ka ga cewa sunan sahihul bukhari wato lam yakhtalif illa ma'anan illa illa lafzan amma ta fuskar ma'ana duka ɗaya ne an gane ko to wannan insha Allah wajen karatunmu na abin da ya shafi hadisi sahihi za mu rakkaza sosai akan bangaren abin da ya shafi sunan littafi na malami cikakke saboda irin su muwatta irin su bukhari irin su muslim irin su musnad irin su tirmidhi irin su abu dawud wannan dukkaninsu yana da kyau a ce mun san sunayen littattafan kamil sannan kuma mun san sunayen malaman da suka rubuta su kala ce al'imamul bukhari wane ne kace ai bukhari sunan shi wanda bukhari ba suna ba ne irin su tirmidhi irin su annasa'i irin su bai haƙi wannan dukkanin su sunan wata imma sunan wata unguwa kuma sunan wani gari ne nisba ne zuwa ga wani gari ko wata unguwa irin su al'imamu dara kutuni wannan kaga akwai buƙatar a ce mai karatun hadisi ya san su an gane ko to wannan mun dan shigo da wannan kaɗan ba dan komai ba saboda tambihi akan masa na kurhu insha Allah ta'ala fi yawmil juma'a insha Allah ta'ala kal ayi wasa an gane ko annahu baqiya alaihi minashin thumma yuslihu ma baqiya alaihi sannan kuma sai ya gyara abin da ya mai saura na sallar tashi na'am
وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدع صلاته وإن تباعد ذلك وإن تباعد ذلك idan ya zamanto an samu tazara wato hakanan din ya nesanta ya zamanto an samu tazara mai nisa tsakankanin tunawar tashi da kuma fita daga sallar tashi bayan ya gama sallah ya tafi kasuwa ko ya zo shi gida ya kwanta yana famar hutawa sai ya tuna ashe shi a raka'a ta biyu maimakon ya yi sujada biyu sujada ɗaya ya yi yana da tabbas to kaga yanzu wannan taba'a da zalika ya fito daga cikin masallaci zai iya yiwa kafin ya tafi gidan ma mutanen da suka haɗu da shi suka gaisa suna da yawa zai iya yiwa kafin ya tafi kasuwar mutanen da suka haɗu da shi suna da yawa kuma sai daga baya tuna ibta da salatahu to sai ya fara sallar shi wato sai ya sake wata sallah saboda waccar sallah din ita ta ɓaci an gane ko la yumkin wato an yulsika ha bi tilka sala ba zai yi ya hada wannan sujada ba ko wannan rukuni da ya bari da waccan sallar ba saboda guri ya yi nisa da yawa now wa kadhalika ko wa kadhalika man nasiya salama to hakanan hukuncin yake ga mutumin da ya manta sallama idan sallama ce mutum ya manta an gane ku sai yake ta babar shin ya sallame ma ko bai sallame ba to sallama in kana bi qurbi zalik sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah idan a kusa da wannan lokacin ne ya tuna idan daf da wannan lokacin ne ya tuna to sai ya sallame an gane na'am ومن لم يدر ما صلى ثلاث ركعات أو أربعا بل بنى على بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى بر- برابعة وسجد بعد سلامه to shikenan wa man lam yadri ma salla dukkan wanda bai san adadin abin da ya sallata na raka'o'i ba saboda shedan ya zo ya cakuda mai sallata shi ya sa shi tunanin wancan ya sa shi tunanin wannan ya sa shi tunanin waɗancan abubuwan gabaki ɗaya da ya cakuda mai sallata shi bai san adadin abin da ya sallata na raka'o'i ba a tsalatsa raka'atin am arba'an shin raka'o'i guda uku ne ya sallata ko kuma raka'o'i guda hudu ne a zuhur ce yake sai ya zamanto shaidan ya kawo mai wannan hari din to yanzu kuma yake ta babar wai raka'a uku ce yayi ko kuma raka'a hudu ce idan raka'a hudu ce yake nan zama ne zai yi ya yi tahiyya ya yi salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya yi addu'o'i ya nemi tsari ga abin da ya shafi azaba ta kabari da azaba ta wuta da azaba ta jahannam da azaba ta mummuna wato fitina ta rayuwa da fitina ta mutuwa da kuma azabar dujal sai kuma ya yi addu'a bima badalahu min al'adiyya da abin da ya bayyana a gare shi na addu'o'i ya gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala matsalolin shi an gane ko sai kuma ya sallame to ko kuma raka uku ce idan raka uku ce kenan ba gurin zama ba ne miƙewa zai ya zo shi da ƙarin ɗaya to ya zai bana alal yaƙin wato sai ya yi gini akan abin da yake da tabbas yin akan shi raka uku ce ko hudu ko yanzu wace ce yake da tabbas akan ta raka uku ita ce yake da tabbas a kanta lalle tabbas ya yi raka a uku yanzu ta hudu ce yake ta babar shin ya yi ta ko bai yi ta ba to yanzu sai ya gini wato akan wannan yakinin da yake da na raka a ukun da yake da ita wannan tabbas ta samu a ajiye saboda bara'atu zimma dole ne a samu wato abin da da ake cewa aliƙin wajen abin da ya shafi bara'atu zimma an gane ko a wasallama shakka fihi sai ya sallaci abin da ya yi kokonto a cikinsa abin da ya yi kokonto a cikinsa shine wannan raka'a ɗin ɗaya sai ya sallace ta wa a tabi rabi'atin wannan shine tafsiri ake ce da shi lil jumlatil madiya at tafsiru lil jumlatil madiya ita ce sallama shakka fi shine wa a tabi rabi'atin ɗin bana alal yaqin wa atabi rabi'atin wato sai yayi gini akan abin da yake da tabbas akan shi na raka'a ukun sai ya zo shi da raka'a ta hudu idan ya zo da raka'a ta hudu wa sajada ba'da salamihi sai yayi sujada bayan sallamar shi bayan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai yayi sujada ba'di wato wannan shine abin da wato zai yi kamar yadda hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa idan aka daidaita iqama bayan an gama ta da iƙama an ƙare a ƙabala shaitan hatta ya khadira bainal mar'i wa nafsi ya ƙulu uzkur kaza uzkur kaza lima lam yakun yadhkur hatta ya zalla rajulu la yadri kam salla fa idza lam yadri ahadukum kam salla a thalathan am arba'an falyasjud sajdataini wa huwa jalisun an gane ko fa in kana qad tammat salatuhu fa huwa targhimul lishaitan aw kana targhimal lishaitan an gane ko wato waɗannan sujadun guda biyu da manzo Allah ya umarni da mutum yayi shi idan ya zamanto a yakthuru zalika alaihi ne wato wanda kokonto ta yawa a gare shi to la ya dari a tsalasa ma arba'an to sai ya ɗauke shi raka uku ce sai mai da shi raka uku sai ya ƙaro raka ɗaya ta zaman to raka hudu to amma allazi allazi stankahahu shakku shi yana da hukunci daban wanda ya sha bambam da na sauran jama'a an gane ku na'am
ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام wa man takallama sahiyan dukkan wanda ya yi zance ɗan kaɗan a kan rafkanuwa ya yi magana ‘yar kaɗan ya ce kai sai ya tuna a cikin sallah yake a shi saboda gurin da yake sallah ɗin guri ne na hucewar yara ya ga wani zai kaɗe mishi budo ya je shi ya samo ruwan shi irin lokacin da ruwa yake tsananin wahala ya je shi da ket ya yi awa biyu a can ya samu budo ɗaya shi ma ana malam dan kai ne kuma ya kawo ya zo ya tsinka wani yaro yana cikin sallah ya tsinka wani yaro yana fama ya kaɗe mai guda ce mai kaki sai ya tuna ashe sallah yake to yanzu wannan akan rafkanuwa ne yayi ba da gangan ba yayi sajada ba'da salami sai yayi sujada bayan sallaba saboda yayi kare a cikin sallar shi karin da bai bata sallah saboda a cikin rafkanuwa ne na'am ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه wa mallam ya dare to dukkan wanda bai sani ba dukkan wanda baya da masaniyar cewa a sallama shin wai ya sallame am lam yusallim ko kuma bai sallame ba dukkan wanda baya da masaniyar shin yayi sallama ko bai sallama ba to yanzu ya dai malam yace sallama sai yayi sallama din sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah din assalamu alaikum wa rahmatullah saboda ya fita daga shakkar an gane ko wala sujuda alaihi babu sujada a kan shi ba wani abu da zai yi shi kenan abin da ake nema a wajensa ya tabbata wannan sallamar ita ce yake da ta baba a kanta to ya yi ta shi kenan a zamana lafiya na'am ومن استنكاه الشوق في السهو فليله عنه ولا إصلاح عليه wa ministan ka hahu shakku fi sahawi dukkan mutumin da kokonto ya aure shi a cikin rafkanuwa ya zamanto a kowace sallah a sallah goma da zai yi ta kwana biyu sai ya zamanto yana kokonto a cikin sallah tara a wani istan kawo shakku fa huwa ya atarihi katsirun wato da yawa yawancin lokuta kokonton nan yana samun shi yana zo mishi to dukkan wanda an gane ku dukkan wanda kokonto ya aure shi fi sahawi a cikin rafkanuwa faliyalhu anhu an gane ku to sai ya yi wato wargi da shi an gane ku laha ya yi wargi yalhu yana wargi yana wasa ko to in za a ce lamyal hu za a ce ba za a ce lamyal ha ba ganin ko falyal hu an hu a nan yayi akai wasa da sama falyal ha an hu to sai ya yi wargi sai ya yi wurgi da shi ya kau da kai daga gare shi wala islaha alaihi babu wani gyaran sallah da take kan shi ba wani abin da yake kan shi na gyaran sallah ma'ana idan ya zamanto yana kokonto a kullum wani za a ga cewa shi ya shiga sallar ma zai yi kokonton wai shin alwallai shi mako ta cika ko ya dinga kokonton wai anya ku lokacin da ya shiga ban ɗaki da ya hoto ne ya alwala ko sai da ya alwallar ya shiga ban ɗaki tun daga can dama kokonto ya same shi ya zo masallaci ana kabbar alharama da ya shiga sallah sai da za a yi ruku yake tuna wai shin anya mako ya yi takbiratul ihram ko bai ba irin waɗannan duka ya rabu da su an gane ku saboda wannan shedan ne kawai yake zawa da yufsi da alaihi salatahu saboda ya ruguza mai sallashi ya bata mai sallashi na'am walakin alaihi an ya sujuda ba'da salami walakin alaihi sai dai abin da yake a kan shi wato sai dai abin da yake kan shi wanda yake mai wanda kokonto ya aure shi abin da yake mustahabbi ne a kan shi shine an ya sujuda ba'da salam ya dinga yin sujada ba'adi to bayan ya sallame sai ya yi sujada ba'adi amma wannan kokonto da ya aure shi kada ya yi aiki da shi kawai ya dinga yin sujada ba'adi idan har ya zamanto wato wannan abin da yake ciki in ya yi rage a cikin sallar shi to wannan sujada ba'adin za ta zamanto ta cika idan kuma sallar shi a cike take yi sujada ba adin nan to ya turmuza kan hancin shedan da ƙasa an gane ko na'am wa huwa alladhi yaqturu zalika minhu yashakku kathiran aw an yakuna sa an yakuna saha zada aw naqasa Mm.
wa la yuqilu falyasjud ba'da salami faqat shi kenan malam ya ce wa huwa alladhi yakthuru zalika minhu wato shine wanda wannan din yake yawaita daga gare shi wanda kokonton yake yawaita daga gare shi a sallah ashirin da zai bai yi baka cire sallah biyu ko sallah uku wanda bai samu wannan matsalar a cikinta ba amma yawancin sallolin shi za a ga kawai yana ta taba ba a cikinsu sai kun kare sallah ko lafiya kalau amma ku ga ya je ya dawo yana sake a sallah in kuka mishi tambaya ya ce ai shi tun lokacin da ya zo shi mamanta ya bai alwala ba shi kuma ya yi alwallar ba wallahi akwai irin waɗannan mutanen a lokacin a jami'a akwai wani gurin da a kusa da da ya ka sauko daga daga gurfa sai ka sauko daga sakan za ka zo ka akwai funfunaye ka kunna kai alwala sai ya zo nan sai ya yi alwala ya tafi masallaci amma ya dinga shakarwa anya ya wanke kafar shi ɗaya wallahi to saboda in irin wannan ya auri mutum za ga cewa kawai yana ta kai kawo musamman in ya zamanto mai san addini ne za ga sai ana cikin sallah ya fito daga daga daga ya koma yan an jima ka ga ya dawo kai ka rasa abin da yake cutar da shi to sai ya wargi daga gare shi yayi yayi ilga'in shi an gane ko wa huwa alladhi yakthuru dhalika minhu shine wanda hakan din yake yawaita daga gare shi ya shukku kathiran wato yana kokonto so da yawa an ya kuna saha zada auna ƙasa ya kasance ya yi rafkanuwa shin ƙari ne ya yi a cikin sallar tashi ko kuma rage ne ya yi a cikin sallar tashi to a kowane lokaci yana wannan an gane ku? na'am wala yuɗinu amma kuma baya tabbatarwa da ɗaya daga cikinsu baya tabbatarwa shin ƙarin ne ya yi ko kuma rage amma shi dai ya rasa kawai yadda zai yi. to wannan shi ba zai ba komai kawai zai zai ilga'i ne da wannan rafkanuwar da yake yi. na'am falyasjud ba'da salami faqat to shi yanzu wannan hukuncinsa shine a kowane lokaci a kowace sallah idan yayi kawai zai dinga yin sujada ba da ci sujada ba da zai yi ita kadai ba tare da wata sujada ba ba zai yi kabli ba kenan na'am وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته فإن كثر ذلك منه فهو يعت- يعت- يعتريه كثيرا Mm.
أصلح صلاته ولم يسجد ل- لسهوه Jo, wa idza ayqana bis sahawi to idan mai sallah ya tabbatar da cewa yayi rafkanuwa ya tabbatar da cewa lalle yayi rafkanuwa haka ne to sajada ba'da islahi salatihi to sai yayi sujada imma qabli imma ba'di bayan ya gyara sallar tashi wato idan ya zamanto rage ne yayi to bayan ya gama sallah sai ya yi sujada ƙabli idan ƙari ne ya yi bayan ya gama sallah sai ya yi sujada ba'adi wa in ka tsura zalika minhu idan hakan ɗin ya yawaita daga gare shi ya zamanto wato yana wannan ɗin yana bujurto mai da yawa wani lokacin sai ya shiga sallah a cikin raka'a ta farko sai ya karanta fatiha kawai ya tafi ruku'u ya rafkana yi ruku'u ko kuma a cikin raka'a ta uku da ta hudu idan azuri ce ko la'asar kawai ya rafkana ya karanta fatiha da sura duka maimakon yin iktisari ala surati a alal fatihati fa huwa ya atarihi katsiran fa huwa shi wannan mai sallar ya atarihi katsiran wannan wato kokonto yana samun shi da yawa wato yana samun shi a lokaci da yawa to aslaha salatahu sai ya gyara sallar shi walam ya sujudi li sahawihi ba zai yi sujada saboda rafkanuwa ba ba zai yi sujudu sahawi ba na'am ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام ومن قام من اثنتين dukkan wanda ya tashi daga raka'o'i guda biyu da yayi dukkan wanda bayan yayi raka'a biyu maimakon yayi yayi at-tashahhud sai ya meke bai tashi ba to yanzu ya zai raja'a to sai ya dawo ya zauna ya yi tahiya sannan kuma sai ya meke malam yi fariƙil arba bi ya daihi wa rukubataihi matuƙar bai rabu ba da ƙasa bi ya daihi da hannayen shi wa rukubataihi da gwiwoyin shi matuƙar bai cira ba zuwa ga raka'ar ta gaba amma in ya zamanto ya meke la ruju alahu ba zai dawo ba in dai ya meke shi kenan lokaci fata mahallu arruju'i gurin da zai dawo din ya huce ko da idan ya meke in sujada za in in subhanallahi za a mishi sai dai su yi hakuri sun su meke amma abin ya huce an gane ko shine malam yufariqil arda bi yadayhi wa rukbatayhi wato matakar dai bai rabu ba da ƙasa da hannayen shi da gwiwoyin shi amma idan ya rabu da ƙasa da hannayen shi da gwiwoyin shi sai dai su su bulima amma shi ba zai dawo ba na'am fa idza faraqaha to idan ya rabu da ƙasa ne da gwiwoyin shi da hannayen shi yanzu sai da ya tsaya ne ma ciccir ya ce Allahu akbar wato waɗansu suka mai tambihi suka ce subhanallahi subhanallahi to tamada walam yarji sai ya zarce ya ci gaba da sallar shi amma ba zai dawo ba saboda waɗannan mutane din an gane ko ba zai dawo ba yanzu tun da ya san ya yi kuskure yanzu kawai zarciya zai ya rubuta cewa ya manta tahiya gane yanzu sujada kabli ta kama shi wasu jada kabla salami wato sai ya yi sujada kafin sallama an gane ko ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان
fi waqtihi في وقته مما صلى بعدها to shikenan wa man zakara salatan malam yace dukkan wanda ya tuna wata sallah akan shi dukkan wanda ya tuna bai yi sallar asubahi ba wajen karfe ɗaya ta rana ko ya tuna bai yi la'asar ba daf da fadawar rana ko ya tuna bai yi magariba ba lokacin da za a yi sallar isha'i wato ya je shi kasuwa bai yadda da sallar shi ba a can to sai ya tuna ya ce kai shi wa bai yadda ba da sallar da yiwa a kasuwa sai ya sake magariba to dukkan wanda ya yi haka nan ya manta wato wata sallah bai yi ta ba to sallaha mata ma zakaraha sai ya sallace ta a duk lokacin da ya tuna ta a duk lokacin da ya tuna ta sawa'an ana cikin huɗuba ne ya tuna bai yi asubahi ba liman yana huɗuba ayyuhan nasu ayyuhan nasu to ai kai akwai wata ayyuhan nasu a kanka cat sai ka tashi idan gurin kana ganin cewa ba za a sa maka ido ba ba za ka samu ba yan gulma sai ka yi kayanka sai ka samu ka yi sallar a asubahinka a wannan lokaci din kaga lokaci ne wanda ina- idan ana huduba wato wanda yake zaune a gurin wanda yake zaune bai halitta a gare shi ya tashi ya ce zai yi nafila an gane to amma kai ka tashi eh, da salon wato ka shigo da salo na malamai wanda suka san hikima an gane ko saboda wannan shine ake cewa taratan ya buruzu fi tsauril ulama'i wa taratan yalbasu libasal hukama'i wa taratan aw hinan a eh, yabudu fi shi'ari a attujar to wani lokacin ka fito a tsari na malamai wani lokacin a tsari na masu hikima wani lokacin a tsari na 'yan kasuwa Eh, amma in ya zama to kullum shi- fitowar ka ɗaya ce to za a gane ka an gane ku Eh, sai ka ce subhanallah subhanallah ka meji in wani ya tambaye ka na kusa da kai ka ce to akwai wani malami ne da ya bani wata wannan daga baya kenan kale maka dan kale maka mummunan zato an gane to sallaha mata ma zakaraha sai ya sallace ta a duk lokacin da ya tuna ta ala nahawi ma fatatuhu a bisa kwatamkacin yanda ita wannan sallah din ta kubuce mishi kwatamkacin yanda ta kubuce mishi idan bayyana karatu ake a cikinta irin misali a subahi ce sai ya tashi da rana bayyana karatu zai yi ko ba bayyanawa ba idan zai yi ta a lokacinta bayyanawa ake ko ba bayyanawa ba ake bayyanawa ake to haka nan ko da rana ne rana kiri-kiri to in ya tashi zai bayyana karatu a cikinta raka'a biyu ake ko raka'a hudu raka'a biyu ake to raka'a biyu zai yi ta ba zai kara waɗansu adadin raka'o'i ba hakanan a zuhur da la'asar ko da bayan rana ta fada zai yi su yanda zai yi su a lokacinsu to haka zai yi su a wannan lokacin wannan kuma shine wato iyakacin abin da zai yi din ba wani abin da zai yi sai wannan din kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya faɗa a cikin hadisi na Abu Qatada wanda yana cikin sahihain da kuma hadisi na Anas da Malik wanda shi ma yana cikin sahihain an gane ko da kuma hadisi na Imran ibn Hussein wanda shi ma yana cikin sahihain wanda dukkaninsu kowanne daga cikin su hadisi ne wanda la ba sa bi tsulihi illa anna hadisa Anas ibn Malik wato shine wanda yake dan gajere na'am to thumma a'ada ma kana fi waqtihi mimma salla ba'daha thumma a'ada sannan kuma sai ya saki ma kana fi waqtihi abinda yake cikin lokacin nasa a yanzu mimma salla ba'daha daga dukkan abin da ya sallata wato bayan ita wannan sallah din da ya manta din abin da yake nufi anan asubahi ce bai yi ba sai bayan rana ta faɗa ya tana bai asubahi ba to yanzu in ya zo ya zai sai ya yi idan ya asubahi sai ya yi magariba ya yi isha'i ya yi a zuhur da la'asar sannan ya yi magariba ko ku a'a yana nufin yanzu idan ya yi asubahi ita da ya manta ta sai ya yi magariba ya ci gaba da sallar shi a zuhur da la'asar wannan ba zai sake su ba wanne yake nufi Mm. daga sake su zai yi. na'am to amsa kana tsirgumi a mutum ne ya manta biye asubahi ba saboda ta kima da azur ta yi aka yi sallar azur tare da shi a jam'i la'asar ta yi aka yi la'asar da shi a cikin jam'i da magariba ta zo an yi magariba kenan da shi kawai sai ta faɗo mai a rai asubahi bai yi ta bayo da sahi to idan ya tashi dole da ya sai ya rama ta tun da manta ta ne ba da gangama ya barta ba inda da gangama ya barta za mu ce akwai saɓani na malamai to amma tun da mantawa ce da annasi da annaim kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa wato shi ne kawai fakafaratuha an yi salliya ha idza zakaraha an gane ko to yanzu idan ya sallaci asubahi yaya bangaren azuhur da la'asar take sai ya yi su sannan kuma ya zo shi ita ma magribar ya sake ta koko a a zai na'am
ya sake ya sake
ya sake sallaci sai ya sallaci magribar kuma na'am
yana cikin inda bayan rana ta ta hada na'am lokacin azur da la'asar mm, su an ya huta su na'am
don haka ni a hannun yake gani zai sallata a su zai ne kaɗai zai sallata na gaba zai sallaci asubahi ne kadai ya sallaci magriba na'am na'am
yana ina goyon ma- malam Ahmad.
na Ya sake ya sake duka zai saki Mm. to zance mafi inganci shine ba zai sake su ba a zuwar da la'asar lokacin su ya fita ba zai sake su ba wanda ya manta ita kadai zai sallata idan ya sallace ta mustahabbi ne magriba ma ya sake ta idan a cikin lokacinta ne yake mustahabbi ne ya sake ta idan bai sake ta ba fala haraja an gane ko wato wannan shine abin da yace sun ma'ada ma kana fi waqtihi a dinga kula da kyau sannan kuma sai ya sake abin da ya kasance abin da ya kasance a cikin lokacin nashi mimma salla ba'ada ha daga adadin abin da ya sallata din na bayanta inda a ce a zuhur da la'isha'i ce bai yi ba yanzu idan ya yi isha'i sai wajen rana ta, ta kusa haɗawa ya tuna bai yi isha'i ba da ya yi isha'i yanzu ma a zuhur da la'asar lokacinsu bai fita ba duka sai ya sallace su kaga raka a sallah ta lokaci biyu ce to shine sai ya sake su inda abin da ya sallata baya kenan amma wanda lokacin ta ya fita wannan fala yu'iduha ba zai sake ta ba
ومن أهله صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند شيكاً.
طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له wa man alaihi salawatun kathira dukkan wanda ya zamanto a kan shi akwai salloli masu yawa ya zamanto ya yi kwana biyu ko kwana uku bai yi sallah ba saboda waɗansu ta kima da ya shiga yana harkokin shi na kasuwanci ko yana harkokin shi na karatu shi ne ya taɓa wancan littafin ya taɓa wancan littafin ya manta bai yi sallar kwana biyu ba eh na'am to sallaha fi kulli waqatin wanda ya da ce ko sakaki amma kana leke leke ka ce nazari ne kake kuma baka yi ba zuhur da la'asar baka yi magarba da isha'i da asubahi ba hatta kwana biyu to wannan ai nazarin naka ya kai nazari an gane ku to dukkan wanda ya zamanto a kan shi akwai salloli masu yawa to sallaha fi kulli waqatin sai ya sallace su a cikin kowane lokaci min lailin au naharin lokacin na dare ne ko kuma na rana ne da dare ne mutum ya tuna ko da rana ne ya tuna wa inda tulu'i shamsi wa inda hurubiha lokacin da rana za ta- za ta fito ne da kuma lokacin da ta take za ta je ta fada a lokacin nan ne ya tuna to zai sallace su ne abin da yake so ya tabbatar maka ana abin da ya shafi qada'us salati wato la'atibara bilwakti ba a lura da lokacin lokacin an hana yin nafila ko ba a hana yin nafila ba ya halitta a yi nafila ko bai halitta a yi nafila ba wannan abin da ake lura da shi kawai a lokacin da ka tuna a lokacin za ka rama shi an gane ko amfani da za ka yi a nan shi ne tazakkuruka shi ne waƙutu haɗin kamar yadda manzo Allah ya faɗa an gane ko la waqta laha illa zalik wato ba ta da wani lokaci sai wannan kin lokacin da ka tuna ta amma kafin ka tuna ta wannan ba lokacin ta bane an gane ko na'am wa inda tulu'i shamsu wa inda hurubiha sannan kuma lokacin da rana za ta fada ne ko lokacin da rana za ta fito ne lokacin da limami ya zauna akan mimbari ne ko kuma lokacin da rana ta take tsakiya ne wanda waɗannan dukkaninsu lokuta ne wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani game da abin da ya shafi ibadar sallah wato yin sallah a cikin wannan lokuta ɗin lokaci guda uku kamar yadda hadisin uquba ɗan amir Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wanda yana cikin muslim wato ya yi bayani a kai na
وإن كانت يسيرة أقل من صلاة من صلاة يوم وليلة بدأ بهن wa kaifa ma ta yassara lahu wato duk yadda ya sawwaka a gare shi Na'am.
sai ya sallace su duk yadda ya sawwaka a gare shi in yana so in ya ga zai iya yin su duka a lokaci ɗaya falal hamdu sai ya yi su duka a lokaci ɗaya idan ba zai iya yin su a lokaci ɗaya ba saboda sun rungumu mai da yawa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha an gane ku anan inda gangamu ne ya bar su a malamai waɗansu suna ganin cewa ba zai rama su ba Mm, ko ya rama Allah subhanahu wa ta'ala ba zai amsa ba Eh, in dai da gangam ne mutum ya bari to ko ya rama sallah Allah ba zai amsa ba saboda akwai lokaci wanda yake sananne wanda Allah ya yanka wa sallah to matukar mutum ya bar wannan lokacin ya fita da gangam to daga baya ya ce zai rama to in ya rama ma ba zai am- Allah ba zai amsa ba wato kamar mutumin da aikin hajji ne ranar tsayuwar arfa ya ce shi ba zai tsayuwar arfa ba saboda akwai cacirundo na mutane sai gobe zai je ya kara'in ya yi ko bai yi ba bai yi ba a cikin watan ramadana mutum baya da wani uzurin komi da gangan ya ce kawai shi azumin nan na kwana biyar kawai ajiye shi zai saboda ya ga zahi ya yi yawa bayan sallah zai rama su in ya rama zai yi ba zai yi ba to haka nan ita ma sallah take dukkan wanda ya fitar da ita daga cikin lokacinta da gangan ko ya yi Allah ta'ala ba zai amsa ba an gane ko wannan shine ra'ayi na jumhur amma al'imamu malik da waɗansu daga cikin malamai suka ce wato dole ne sai ya rama ta an gane ko shine al'imamu al-qurtubi cikin littafinsa al-jami'u li ahkamil qur'an ƙarƙashin faɗar Allah ta'ala da ya ce wa aqimis salata li dhikri cikin suratu baha inna sa'ata atiyatun akad wato ya kawo mas'alar nan mas'alar da malamai suka kai ruwa rana a kanta wato almuta'ammid wanda ya gangamta barin sallah to ya hukuncin shi yake ya kawo maganar wato jumhur sai kuma ya kawo maganar malamai na malikiya wanda kuma a kanta yake shi ma an gane ko limamu da kurkubi saboda dan malikiya ne Mm, babban malami ne a malikiya Mm, yana daga cikin malaman karni na nawa na'am na'am ha karni na ashirin na'am ko na ɗaya ko na'am malam musa na'am karni na nawa nisful ilmi na'am eh al-imam al-qurtubi din Mm, to to za mu ga yadda za mu yi dai so ni na gona a malikiyar ma yana ga malaman nata in banda al'imamu maliki din ma ko wanda za ku san a wani karni yake to al'imamu al-qurtubi ko ya kamata ai a san shekarun da aka haife shi da shekarar da ya bar duniya an gane ko ta to ya tsawaita bayani a nan cikin littafin aljami'u li ahkamil qur'an idan ko koma za ku gani amma shi ya fi wato tarjihin bangaren malaman da suka tafi akan cewa za a rama sallar saboda ya kawo dalilai shi ma ba ɗaya ba ba biyu ba ya ce fa'iza kanan nasi wanna'im umira bi qada'is salati famin babi aula an yi umaral muta'ammid an gane ku idan hal wanda wato yake barci ko wanda ya manci idan an umarce su da su rama wato sallah to aifa min babi aula an yi umaral muta'ammid wato wanda ya barta da gangam shi ya fi dacewa da a ce da ya rama ta to amma su malaman jumhur ba wai suna garramar cewa shi ya fi dacewa da a ce ya rama ta ba suka ce ba su da wani nasi wanda ya ce ya rama ta kenan saboda uqubatan alaihi ne eh saboda a gallaza mushi ne ko da yayi Allah ba zai amsa ba an gane ko irin yadda mushriki din alherin da zai yi din alherin da zai yi matukar bai shiga cikin musulunci ba ba yanda za a yi alherin nan ya amfani haka ne ko to haka nan shi ma duk yanda zai tunda da ya fitar da ita daga cikin lokacinta shi kuma Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawuta ala kulli halin wannan malamai sun kai ruwa rana akan wannan matsala din shekul islam ibn taimiyya allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya yi bayani mai tsawo kan abin da ya shafi wannan matsalar haka kuma a cikin irin littattafai namu na da yara irin tafsirul allam to na ali bassam wato a bangaren abin da ya shafi kalkashin hadisin Anas dan Malik in muka je can zamu ga wato shi ma da ya kawo ikhtilaful ulama'i da kuma tarjihi akan mas'alar wannan din da ke babban malami ne a mazhabin al-Imam Ahmad ibn Hanbal wanda shi kuma ya tafi akan cewa ba a rama ta an gane ko saboda idan muka diba wato abin da ya shafi shari'a ta musulunci ta kullum shari'a ta musulunci tana sauƙaƙewa mutane ne abin da ya fi ƙarfinsu yanzu mutumin da ya zo ya ce maka malam yau kwana na goma rabon da ya yi sallah ya ce yau kwanan shi goma rabon shi da ya yi sallah ya ce ya zan yi malam in ka ce ya rama su yanzu sallar kwana goma ya yi su a natsi insha Allah ya ɗauki kusan awa ɗaya yana yi to raka hamsin a ce yi su a natse ya kasa yin sallah ta lokaci hamsin ce zai ba raka hamsin ba ba sallah ta lokaci hamsin biyar biyar so hamsin so goma sallah ta lokaci hamsin zai an gane ko to kaga wani allah akalli ne zai doke sha bakwai sha bakwai bakwai ce banda wai abin da ya shafi na filoli raka a sha bakwai bakwai ce kenan sha bakwai bakwai so goma dari da saba'in to raka dari da saba'in ko fatiha kaɗai za a daga karanta kaga ai akwai wato tsanantawa to kuma musamman yanzu bangaren abin da ya shafi shi mutum ya raka wasa da addini da a ce ka ce mishi je ya rama to wata ran sai ya zo shi ya tara ta kwana sha biyar ya zo ya ce maka kuma irin wannan kin malam zan yi ko kuwa a ina za ga cewa daga ka bude hanya ka yi sakaki amma mutum ya zo shi malam sallah ce ta kwana goma na barta ya za a yi ta ce ne aka yi kabarta ya ce kawai uzurrurruka ne suka yi yawa suka ce to ai ko kai Allah ba zai amsa ba yanzu Allah yana fushi da kai ma abin nan da kai baka kyauta ba saboda girman laifinka idan kai Allah ma ba zai amsa ba ka nuna mai abin cewa akwai ɗaci a kai saboda kal ya yi wasa ya ƙara irin wannan abu ka ce ta haije ka amma ka raka isi fari da salata annabi da niyyar Allah ya gafarta maka wannan laifin da kai wannan ai ba karamin abu bane in ka mutu kana irin wannan yanayin ai kai dai alhamdulillah in banda ma kana musulmi ai ba an kyautata maka ba zato saboda sallah din nan da kake gani matsayinta mai girma ne a wajen Allah in ba ka yin ta za ka iya yiwa ya zama to ka mutu kana kafiri an gane ko haka waɗansu daga cikin sabai suka fahimci wato sallah sallah daga cikin ayyuka na addini na musulunci suna ganin ba wani abun da barin shi kafirci ne daga cikin waɗannan ayyuka na musulunci in ka cire kalmar shahada ba wani abun da barin shi kafirci ne daban da sallah saboda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin muslim inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarka salat kawai tsakankanin mutum da shirka da kafirci shine daina sallah an gane ko bainana wa bainal qaumi as-salatu haka manzo Allah ce tsakankanin mu da waɗancan mutanen wato makwabta kenan yake nufi miyagun mutane abokana adawa yace ita ce sallah to kaga wanda baya sallah kenan ya kusa fita daga cikin da'ira ta musulmai na'am
wa in fata waqtu ma huwa fi waqtihi Mm, to wa in kanat yasiratan to idan ya zamanto wannan sallah din da take kan shi yasira ce wato sallah ce ta lokaci ɗan kaɗan sallah ce ta lokaci ɗan kaɗan wanda ba ta lokaci mai yawa ba aƙalla min salati yaumin wa laila wato mafi ƙaranci ce daga sallar yini ɗaya da kuma dare ɗaya to bada a bihinna sai ya fara da su yasirul fawaid malaman malikiya sun yi saɓani a kai a mai muktasar khalil allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato yana ganin cewa yasirul fawaid arba'u salawatin to aqal ita ce yasirul fawaid sallah ta lokaci hudu ko ƙasa da lokaci hudu ita ce ake ce da ita yasirul fawaid amma idan sallah ta kai ta lokaci biyar ko sama da lokaci biyar wannan ba a ce da ita yasirul fawaid sai dai a ce da ita kasirul fawaid wato sallar da lokacinta ya fita masu yawa amma yan kaɗan ita ce sallar da bata kai sallar kwana ɗaya ba ta rage da sallar kwana ɗaya da sallah ta lokaci ɗaya ko ta lokaci biyu ko ta lokaci uku to wannan su ne sirul fawaid amma shi kuma malam mai risala sai ya ce aƙalla min salati yaumin wa lailatin wato kenan ya sirul fawaid inda shi ne khamsu salawatin fa aqal to amma shi mai mukhtasar da ke can yana faɗaɗawa sai ka maganar guda biyu an gane ko ya kawo maganar guda biyu duka to amma a tarjihin za a ga wanda ya yi ya tafi a kai za ga ya tafi a kan ta sallata lokaci hudu ce kamar yadda a ina ga yake cikin littafin almawahibul jalil an gane ko lishari mukhtasar khalil almawahibul jalil lisharhi mukhtasar khalil an gane ko littafi ne wajen mujalladi shida akwai kuma almawahibul jalil min adillati khalil shi kuma littafi ne mujalladi hudu akwai kuma minahul jalil shari muhtasar khalil shi ma juz'i hudu ne wato littattafai ne masu kyau kwarai da gaske bangaren muhtasar khalil an samu wato shurrah wanda suka yi mushi wanda kowane wani za a ga cewa ya kula da bangaren abin da ya shafi hadisai irin abin da ya shafi masalikul dilala kenan bangaren risala littafin da ya kula da bangaren kowace mas'ala ya kawo ya ka hadisi to shi ma a can akwai waɗanda suka tafa irin su akwai addasu'i an gane ko wanda shi ma sharhi ne na muhtasar khalil yana da kwai shiru da dama na'am wa in fata waqtu ma huwa fi wannan mubalaga ce ko da lokacin sallar da lokacin ta yake ciki a yanzu ko da lokacin zai fita to zai fara da waɗancan ne abin da yake nufi yanzu bayan rana ta faɗa ne tuna rabar shi da ya sallah tun da asuba shi asuba a zo da la'asar sallar lokaci na waje uku to wannan ya siyo ulfuwa ita sunanta to yanzu sai ya fara asubahin ya zo a zuhur din ya zo la'asar din kuma sai ya yi magariba ko da yana da tabbas din cewa magariba hoyin da take da lokacin nan mai kunci in ya ce zai yi raka'a goma kafin ita magariba din to lokacin magariba ya fita ko daga ita zai fara asubahin ya yi ta ya biyo ta biyu ya biyo ta uku sannan kuma ya zo ita ta ƙarshe ɗin hakanan in isha'i ce in daga isha'i ne bai yi ba isha'i asubahi a zuhur la'asar haka zai yi sannan ya yi magarba ɗin ko da lokacin ta zai fita wa in kasurat wa in kathurat idan kuma sun yawaita ya zamanto sun fice a aksaru min salati yawmin wa laila ce sun fi sallah ta lokaci biyar sun kai sallah ta lokaci shida ko ta lokaci bakwai ko ta takwas ko ta sama da haka na amma mantawa ce hoye an gane ko irin ya je shi ya je shi likita ne aka ba shi wani magani da aka ba shi magani kawai da ya sha barci da ya kwashe shi da ya tashi da ya leƙa ya karfe bakwai ya ce to ƙare dizinebar ya ce wai duka barcin da ne duka bai wuce bana awa uku ya huto shi rasulu ne ya kwanta ya huto ya ga mutane suna hada-hada ya ga ana hucewa dama da kanan ne ya kwanta da ya huto ya ga ƙare bakwai ya ga mata suna huce ya ce je lafiya ku a garin aka ce a'a kaso daga ciwo mene a ce mashi kasuwa ce hoyo yau ladi ne to ya ce shi dan Allah tun jiya da aka yi la'asar da ya kwanta ya ce in dai hal yau ladi ce ya ce to shi tun da aka yi la'asar da ya kwanta ta je he yanzu ya tashi ya ce shi ba abin ya bashi mamaci ya ce barci awa biyu ne kaɗai a ce to tun tun jiya kenan ko da za ga ya huce irin waɗannan lokutan yana barci wani sai ya awa arba'in yana barci in ya sha wani maganin Mm, akwai wani tsanwa dama ake ce da shi a jami'a in mutum ya sha shi in mutum yana da karamar kwallowa sai ya yi kwana uku bai bar shi ba kawai su kawai kaɗan barci ne akwai kuma a kunu na madara na jami'a shi ma suka ce ana ɗan sa mai maganin barci a ciki saboda duk da aka yi kunun madara a jami'a in ka je ka amso ka sha shi to ko kana aji in dai ba mai karfin niyya ba za a ga cewa kana janjani ana karatu kana janjani saboda su hikimar su gani suke ɗaliban ilimi a jami'a niyyar karatu gare su wani ba rashin lafiya ba ne ma ke kawai hana idan shi barci ne yake ya ya janyo mai matsala daga ƙarshe to ya su raka irin wannan dabarar kaɗan kaɗan to su kuma san yanzu abin duka ya yi ƙasa da yawa an gane kuma su barci a haka mafi sabili lahi ma suna da yawa ka samu mutumin da zai takura kai shi in ba a yawur jahannamiya ba an gane ko akwai kwanaki na jahannamiya da ake ce da su irin kwanaki na muraja'a yawur muraja'a to waɗannan kwanaki shine za ga mutane lelan nahara ana ta karatu za ka fito gaba karfe biyu amma ka ga wani shi tuni da ja ya tashi daga barci ya tashi daga barci a lokacin har asubahi kuma zai kai na karatu kai ka fito daga gaba ka dawo karfe biyu kana so ka je ka huta tunanin ka kai ne na karshe yanzu za ka rufe gaba sai ga waɗansu sai lokacin nan ma tun da ja har barci ya ishe su ne sun mutu to a to suna ba da irin wannan maganin wanda yana ɗaukar lokaci akwai wani ɗan uwa na nan ma da aka ba shi maganin ina ga ya kai kwana uku bai san inda yake ba ya kai kwana uku yana gani daga baya da ya haye da ya samu da ya dawo cikin hayyacin shi sai yake zai je shi ya tarra shi wannan likitan sai sun yi ta da shi to tun da ɗaki ɗaya muke da shi amma mu tunaninmu ya yi nuzuli ya tafi niyami kawai ashe shi kuwa masallaci yake kawai yake keta barci a can na'am to e wa in kasurat idan sun yawaita ya zamanto sun fice sallah ta kwana ta kwana ɗaya to bada bi ma ya khafu fawata waqtihi to sai ya fara sallar da yake jin tsoron fitan lokacin nata da ya zo a magariba ne da ya tashi magariba ce yake famali ya ce ni la'asar kin ma bin yi ba kuma sai ya tsinkaye mata shine ya ce to lafiya yau a garin namu daga mata suna kai kawo da aka ce to ai daga kasuwa suke ce wani irin kasuwa to da haka ne to yanzu ya ce to in ya ce ya yi la'asar ta jiya ga bagarba ta jiya ga isha'i ga asubahi ga azuhur ga la'asar wajen sallah ta lokaci shidda ita ce ta bakwai in ya ce zai yi su gabaki ɗaya magarba sai ma a wani gudu sai a gama ma isha'i yanzu ka hafa fawata wakti salatil waktiya wato as-salatul waqtiyya wato lokacin sallah din mai lokaci din wuce yanzu to yanzu bada bi ma ya khafu fawata waqtihi sai ya fara sallar da yake jin tsoron fitar lokacin ta mu bambance akwai bambanci mai tazara mai girma tsakankanin mas'ala ta dazu da na muku tambaya akai da wannan mas'ala din ta yasirul fawaid yasirul fawaid dukan su ne manta su an gane ko kuma da game lokaci ita kuma waccar ɗaya ce ya manta a bayan sai bayan ya yi waɗansu ne ya tuna cewa bai yi ba sallah ta kaza ira a yanzu kawai mutum yana zaune ya tuna bai yi ba sallah a zuhur ta jiya akwai bambanci tsakankana ce daga azahur ta jiya da la'asar da magriba da isha'i da asubahi asubahi ce zai kuma bai yi su ba na bayan waɗannan akwai bambanci tsakankaninsu an gane ku waɗancan su ya sallace su ɗaya ce bai sallata ba wannan shi kuma bai sallace su ba dama duka kenan kala a haɗa su tsakankanin su da sirul fawaid ce duk ɗaya ne an gane na'am ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت حاجه عليه na'am malam ya ce wa man zakara salatin fi salatin to dukkan wanda ya tuna wata sallah yana cikin wata sallah ya tuna bai yi sallar azuhur ba yana cikin la'asar fasadat hadhihi alaihi hadhihi salatu lati huwa fiha wannan sallar da yake cikin nata sallar da yake yin nata yanzu fasadat alaihi ta ɓace a kan shi wato ta ruguje to kuma yanzu libami ne ko mamu ne ko mai sallah ne shi kadai idan limami ne tsoha a ta mamu sallarsu ta ɓace na'am an gane ko idan bai yi raka'a ɗaya ba shi kenan cirewa sallar nan zai idan misali la'asar ce za a yi shi kuma bai yi a zuhur ba ya zo da karan ba ne da ya shiga ya yi raka'a ɗaya yana cikin ta biyu sai ya tuna bai yi ba a zuhur to yanzu ya zai janyowa wani zai ya sa shi gaba ko ko yaya za a yi Hmm? an gane abin da nake ne limami ne yana sallar yana wa mutane sallar la'asar sai ya tuna shi bai yi azuhur ba bayan ya yi raka da yaya zai yi?
sai ya janyo wannan safin na'am ci gaba da sallah shi kuma ya dawo bayan
na'am gwagwarma
kawai ta ɓaci salata a yin shi ba wa ya sami zalika
na'am bi salati
in bayan ya fita kuma ya sake sa wani zai
to ya zai yi yau?
a shi wani salam tare shi salamta yana tsaye ya dago daga raka ta biyu ne ya tuna Oh, ya eh sallah ta lalace ta zai ta zai musu jama'a salama alaikum na ya kuskure ko ya zai yi? an gane ko to inda ya yi raka ɗaya ne a ba zai ba zai cire ba sallan nan an gane ko a sha gane ba zai cire sallan nan ba ci gaba zai da ita ya karo raka ɗaya in ya yi biyu ya zauna aka yi tahiya a ƙare ana jiran ya tashi kawai sai ya ce assalamu alaikum Mm. da niyan nafila an gane ko su ce subhanallah subhanallah ya ce ku kare abu eh ya tashi ya musu kuma khutba inna alhamdulillah kare kare ya ce wato kullu ne adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun ya ce jama'a hakuri nake nema ai eh bin yi aune ba kawai sai da na shiga sallah na tuna ashe bin yi azhur ba kuma dole ne idan ina muku sallah ni sallata ta ɓaci kuma hatta kuma ta ɓaci shi yasa na ga da in janyo wani in saka muku amma dai an samu masu zahin kai ka san dama baka yi sallah zaka zo ka ki kawo kawai shi yasa dama ne mai raba da limancin ka to dai sai a yi hakuri an gane ku sai su sai su shiga to haka za a yi in dai hali ya yi raka ɗaya ba zai cire ta ba lafila zai mai ta kawai shi a lokacin da ya tuna kawai akwai azura a kan shi biyu ba kawai yanzu niyan lafila zai ɗarma inda ya yi raka ɗaya in ya ƙaro ɗaya shi kenan in ya sallame musu ya ne ya ne liman ya ce nafila ce a kai ya mana koya musu wannan ya ce nafila ce a kai a ce an tada ya kama ya ce "Eh, ni da niyan nafila na shiga ya huska to mu je a yi farilla ya ce ku ku sa wani ina shiga zan shiga gida in hutu ne ya shiga gida ya yi nafila ya yi ya yi azuwar ɗin shi ya dawo an gane ko ko kuma a, idan ya zamanto la'asar ce akwai malaman da suke ganin cewa yanzu in ya hutu zai ce ku shiga zan shiga gida in yi alwala ku fara sallah ya bi bayan su kuma ya yi azuwar ɗin da niyyar ya bi su da la- su suna la'asar shi yana azu haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa duba da cewa ikhtilafun niyya la la la yadurru inda ba'dul fuqaha'i a wajen waɗansu daga cikin malaman fiqh suna ganin cewa sabanin niyya baya cutarwa tunda dai adadin raka'o'in ɗaya ne kuma karatun kowace a asirce ne ake yi baya da matsala inda yake da matsala shine inda ya zamanto adadin raka'o'in ba ɗaya bane limami zai yi sallar isha imamu zai yi sallar magariba kaga nan in ka ce mamu ya bi limami mai sallar isha kaga za a samu cakwakiya shi raka a hudu zai yi hatta fil maliki a mene a'a ba malikiya ba ce malikiya ita malikiya ai ba a yin koda wanda zai yi qada'i da mai adayi ba za su yi sallah ɗaya ba Eh, za ka yi a- qada'in sallar azuhur wani zai yi ada'in sallar azuhur ba za ka bi shi ba a malikiya ikhtilafun niyya la yujuzu salata wara'a man ikhtalafat niyyatukuma Mm. mamu wanda ya saba niyyar shi ta saba wa taliman ba zai yi sallah a bayan shi ba saboda manzo Allah ya ce fala takhtalifu alaihi su suna ganin hatta fi janibin niyya kada ku saba wa liman to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a laisa anniya anniya mahalluha alqalb fala ya'lamu niyyata al'abd illa khaliquhu ba wanda ya san niyyar bawa sai mahaliccinsa don haka a ce hatta bangaren niyya a ce dole sai an daidai a wannan abu ne wanda yake laisa mashru'an Eh, ba abu ne wanda yake dole sai an shar'anta Eh, dole ne ya zamanto sai hakan din in hakan din ta samu ya fito amma ko da ba ta samu ba bangaren niyya da an sha bamban baya cutarwa Mm, wannan mas'ala ce dai khilafiya bainar ulama'i idza آه، إذا راجعتم المطولات to idan ko koma can littattafai masu wato waɗanda suke ɗauke da irin waɗannan wato ikhtilaful ulama'i wato za ku ga bayani sosai irin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-hafid alhamdulillah na'am kamar shi kuma in ranar juma'a ne na'am sai ya zo za a tada kabbar za a tada ikamar sallar juma'a ne ya tuna